بسم الله الرحمن الرحيم wannan ƙini na ilal ƙini na
ina ne muka tsaya
ina magana ta imam muslim Mm, to bismillahir rahmanir rahim ke cewa ya qulul imamu muslim cikin duka asbabul illa ne asbabul ilmi sababban illa ba na ce ya qulul imamu muslim bin al-hajjaj huwa yatahaddasu anil hufaz yana ba da labari game da hafizai mm, wa wuqu'ul waham minhum da abkuwar wahami a gare su hatta da hufaz manya Mm.
ana samun wahami yana shiga ciki na sai dai kaɗan ne ya ce faminhum alhafiz almutqin cikin su akwai hafizi wanda yake ƙwararre almutqin alhibz mai ƙwararren har da almutawaqi lima yalzamu tawqihi fihi wanda ya lazimci wanda mai kiyayewa ne gami da abin da ya zama tilas a kiyaye kanshi mm, wa minhum almutasahil almushib almushibu hibzuhu bi tawahumin yatawahamuhu mm, daga cikin su kuma akwai mai tasahulanci mai sako sako mm, almushibu hibzu wanda har da shi ta cakuɗa mm, bi tawahumin ya tawahamuhu da wahamin da zai rika yi na'am, au talqinin yalqinuhu min gairi ko talqini da za a lakana mishi ga wani mm, wanda yana daga cikin asbabul illa wannan na'am, karban lakan wannan talqini na'am, fa ya khalduhu bi hibzihi sai cakuda da har da shi sun malayi mayizhu an adaihi ila gairi sannan ba zai iya bambancewa ba wajen badawa zuwa ga wani shi mm, yana da marwiyat da dama nashi na'am, sai ya zamana shi ba shi ke rike da littafin ba ɗalibi yake mm, rike da kwafin littafin yana karantawa na'am, kuma yana ce haddasa ka fulanin wa fulanin wa fulan yana shi kawai yana ce mishi na amshi muhaddisi mm, to in ya ɗalibin ya ƙara wani abu daga cikin wasu hadisan da ba nashi ba na'am, bai iya bambancewa to wannan bai kamata ya karɓi tarkini ba mm, amma hafizi mutkin wanda ya ƙware a wajen in ana ƙaro wani abu cikin marwiyat nashi ya ce a haza laysa min marwiyati na'am, shi wannan tarkini ba komai bane gare shi mhm,
wannan shine ke magana muslim na'am, wa minhum man hammuhu hibzu mutunil ahadis cikin su akwai wanda hammun shi kawai shine har da ce matanin hadisai duna asani da haban da sanadinta kamar malaman fikihu wanda su kawai sanadi suke kula da shi ba ruwan su da abin da shahi sanadi na'am, Ah, matani nake su na'am, fa yatahawanu bi hibzil athar sai yayi sako sako wajen har da ce asar mm, ya takharrasu ha min ba'd wanda zai kirda da ce su daga baya mm, faihilu habi tawahum sai bi ihala zuwa gare su da wahami ala qaumin ga wasu mutane gairar lazina uddi alaihi an ga wanda ba ta wajen sa aka bada su ba gare shi na'am, sai yi waha- wajen wahami kuskure sai ya sa ya haddasa da hadisin zuwa ga wasu wanda ba wanda gare su aka amso ba ya bambanta.
Mhm, ya danganta musu ya ce kullu ma kunna min haza duk abin da muka faɗa daga wannan inji muslim min ruwatul hadisi daga marwaita hadisi wa nuqalul akhbar da masu yawan cirato daga wannan hadisai an nuqal jam'i ne na Mm, naqil na'am, kuma siga ce ta mubalaga na'am, fa huwa mawjudun mustafid da yawa ne kuma wanda yake a kwarare yake mm, wa mimma zakartu laka min manazilihim abinda na ambatar maka na matsayin su fil hibz cikin harda wa maratibuhum fihi da martaba su a ciki saboda muqaddima ta muslim ana itibarin ta cikin littattafan ilal na'am, mhm, sosai ana amfana da ita ba ma cikin matsala.
cikin baban ilal ba Na'am, falaisa min naƙili khabarin wa hamil athirin min salafi ya ce babu wani wanda ke mai cirato da labari ko ko mai ɗauke da hadisai daga cikin magabata almadina wanda suka wuce ila zamani na har zuwa lokacin mu lokacin muslim na'am, wa in kana min ahfazin nasu ko da a ce yahi kowa har da wa shaddi mutawaqiyan yahi tsananin kiyayewa wa itqanan lima ya hafazu da kuma kwarewa ga abin da yake har da cewa wa yanqulu da abin da ke ciratarwa yace illa al-galadu wa sahaw mumkinun fi hibzihi wa naqlihi mm, sai ya kasance da kuskure da mantuwa suna iya hadawa cikin har da shi da ciratarwa shi mm, kowa yana iya kuskure shi yasa zaka ga cikin hatta da su al'imamu malik wanda suke dutse ne cikin har da aka gani wani gurin zaga an ce nan malik ya yi kuskure nan mm, wane ya yi mantuwa ko ya yi wahami na'am, ya ce fa kaifa bi na man wasautu laka to kuma ta kaka ga wanda na siffanta maka wannan masu tasahulanci wadda na'am, har da su ta cakuɗa da wahami na'am, su ba su min babu aula a ce su sun samu mm, wannan wahami da mantuwa tunda wancan yan martaba ta sama ma ana samu mm, yace wa hazihi al-awham allati taqa'u min ha'ula'i thiqa taqa'u bi asbab wahamun wannan wahamun mukan da ake faɗa daga cikin wa- abin nan sikat Na'am.
amintattun malamai suna abkuwa ne don saboda wasu sababba Mm.
nan hira shi mai littafin ce maganar musulun ta Na'am. Ta ƙare.
kare nan suna wani intaha Na'am.
tunda su can da tsarinsa na manahijil ba ba Aha.
hashi hamish ba ake balle inda magana ta kare a yau hamish ka gane cewa daga nan ta tsaya Na'am.
kawai suna yin wannan alifin ha'un suna nihin magana ta tsaya daga nan Na'am. Mm.
satakunu hiya maudu'u bahasina huna yace sababban su ne su kasance maudu'in bahasin ma'ana li'annaha iya asbabu wuqu'il illa dan su ne sababban abkuwar illa wa hiya alal ijmal ajmalace su ne kamar haka guda goma sha biyar Mm.
al khada'u wa zalal kuskure da tuntuɓe Na'am.
na biyu an nisyan akwai mantuwa na uku akwai attawaki wal ihtiraz kiyayewa da ihtiraz duka ma'anarsa ɗaya Na'am.
na hudu kamar yadda mai ishmawi ke cewa in kana yumkin al-ihtiraz minhu ko la yumkin al-ihtiraz minhu Na'am.
na hudu akhazul hadisi halal muzakara amsa hadisi lokacin muzakara na cikin sababban illa Na'am.
na hu- biyar kasulun rawi kasala ta marawaici lokacin da yana cikin kasala sai yake kawo shi da sanadin shi cikakke kawai tsallake zuwa ga Na'am.
zuwa ga abin nan matani wani sai ya yi tunanin cewa irsali ne Mm.
na shidda eh, na shidda at-tasahif Mm.
shine tasahif na bakwai intiqalul basar ciratuwar ido yana karanta in a takarda ne idan shi ya karanta wani abu wanda ba nan ba Mm.
a ba a nan ake ba mai sauraro kuma ya dauke shi a haka nan sai wannan ya zama sababin illa Na'am.
na takwas at tafarrud tafarrudi wanda babu ne mai faɗi a cikin ilimin ilal yana da babubukan shi da dama musulma yana da rubutu kan shi Na'am.
na tara at tadlis tadlisi Ta fara da wancan ba da muka sa- na murtala.
na
Ba ta fara da wancan ba na na dai a kasance marawaici ya yi ruwaya wani hadisi wanda babu wanda ya rawaito shi sai shi na'am.
shi ne nan saboda ai ilimin mukan suna Na'am.
shige da suna shige da juna kaga ta dalisi ma ya shigo duk da yana cikin anuwa na mustalahul hadis Na'am.
wasu abubuwa daga cikin nan mustala suna iya zawa su shiga kuma cikin illa Na'am. Na'am.
sulukul jadda shiga hanya Mm.
shiga hanya shiga hanya kamar yadda mu tarra shine misali ya kasance ka saba cewa duk inda aka kama a cikin sahihul bukhari Mm.
mafi yawanci in ya kasance an Kawai sai ce ka dawo.
ga hanyar wane Eh.
in ya kawo hadisi daga wane daga wane daga wane kawai ake yake zawwa Eh.
inda akwai wannan hanyar da nake bada misalin ta kullum in ka zo kanta Mm.
duk da dai misali aka ce Sanad.
zuhuri galibi kamar kullum aka ce Mm.
malik ya yi ruwaya misali Mm.
daga zuhuri yake yawan yin ta Na'am.
to sai ya zamana ana ce an malik kawai wani daga ji sai ce an zuhuri Na'am.
ya faɗi abin da aka saba Na'am.
to kuma a wannan gama sai ya kasance ba daga zuhuri kin bane ya rawaito daga wani bai tsaya ba ya ji kawai shi ya cabke ta cewa daga zuhuri Na'am.
sai ya sa ɗauki abin da ya hi yawa wanda aka saba ji Na'am.
ko kuma yawa kamar wannan amr bin shu'aib an abihi an jaddihi Na'am.
kawai ana jin kana jin cewa cikin sunan abi dawud masala an ce an amr bin shu'aib Na'am.
kawai sai ka ba amma i da saba kawai ka rubuta cewa ana abihi an jaddihi ka ci gaba shi kuma Na'am.
wannan gamin ko ba daga nan bane Mm.
yana da ruwaya wadda an gaira abihi Na'am.
na ga wani bahasi ba jimawa ruwayat amr bin shu'aib an abihi an gairi an gaira abihi an jaddihi fi kutubil fi sunan al arba Mhm.
ruwayoyin shi wanda ba daga baban shi daga kakan shi yayi wasu ba kenan Ah.
khilaful jahadda Na'am. Na'am.
na gaba at talqin amsar talqini wanda ya wuce baya Na'am.
na sha biyu al idkhalu ala shuyukh shigowa ga malamai Mm.
ka shigar ma da malamanka wanda ba ciki ba suke duka zai tarra sai tafsilin su Na'am.
na sha uku ikhtisarul hadisi wa ruwaya bil ma'ana takaice hadisi kuma da yin ruwaya da ma'ana Mm.
na sha hudu jam'ul hadisi jama hadisu shuyukh bi siyaqin wahid ya hada su wannan hadisin malamai da siyaki guda yana cikin sababin samun illa an ba wanda ke kwararre ba Mm.
shi yasa muslim yake da kyakkyawar hanya sama da ma dukkan sauran malaman hadisi a cikin musu wannan ishana daga cikin abin da aka ce nan kuma ko bukhari ya hi- ya hi bukhari wajen Mm.
kyautata wannan jam'u shuyukh da marwiyatihim fi makanin wahid kuma ya rarrabe kowanne ya bashi lafazin shi ta yadda babu sababin da illa za ta shiga Na'am.
ya hada su guri ɗaya dai marwiyatu shuyukh kuma ya kauce ma hanyar da za a samu illa Mm.
dan kuma sai muslim Allah mu shirama Amin.
na sha hudu na sha biyar man haddasa an da'ifin fashtabaha alaihi bi sika Mm, wanda zai yi ruwaya daga da'ifi ne rawi ne da'ifi na'am.
kuma sai ya cakuɗe mishi da wani sika Mm, marawaici ne mai rauni kuma sai ya cakuɗe mishi da wani sika na'am.
sunan ya zo ɗaya Mm, kamar na wancan malamin da muka wuce can baya na'am, na'am.
Mm, nan gaba kuma zai ɗauke su da Eh, zai tafsiri fara tafsiri sai mu Mm, samu.
mm, insha Allah. Musa a tsarin da muke da tsarin da muke ta yin Allah ya samu Na'am.
abin gakin buɗe masar akwai ulumul hadis Aha, to ilimin ilal da mukhtaliful hadis da mushkilul hadis duka na bar su har zuwa eh, marhalan majistar a lokacin Mr.
Mm, suna da fa'ida sosai ilimi na matuƙar dai mutum yana fahimta shi to zai fahimci inda aka ba gaba samu ɗalibai masu yi, in an samu masu yi za a fa'idanta da fa'idan to sosai sosai.
Mhm.
su wannan.
Yawwa. Tana cikin wannan misalin ko an wuce shi Inda aka masu yaro Mhm.
ne yana cikin sharhi.
nan ne ya mutum Mm. Ya yi bayanin hanyoyin da ake Mm, sai an ɗan tarjihi.
في أغلب الطريقة الترجمة مثلا في رواة من الله كان وسبب المعمر تدعى من أن ينزره لكن يتوجه Rana ya ce masu karama ya إن kuma.
يكسنشي غشي أمركم به فعبد الأعلى وهم Na'am, وهذا من ناحية الترجيح كنا na'am.
yawa bismillah rahman ce illa anna hunaka masalakan akhar sai dai kuma akwai wata mashiga daban ya sulku ba'dul ulama wanda wasu cikin malamai suke shiga gayar masalakut tarjih banda masalak na tarjih wanda ya gabata Na'am.
wa huwa maslaku aljam'u bainar ruwayat shine maslak din hadawa tsakanin ruwayoyi Mm, fa yara ba'du ahlul ilmi wasu daga cikin malamai suna gani annahu la mani a an yakunu ma'amar haddasa bihi alal wajhaini mm, babu ma abin da zai hana a ce ma'amar ya bada shi ta huska biyun na'am.
kilal wajhaini kowace huska guda biyu ya kasance sahihiya ce daga gare shi Mm, sahih kowace ta kasance mai inganci ce na'am, kamar dariqatul irsal da dariqatul wannan ittisal na'am.
ɗariƙar da ya kawo ya tabbatar da abi huraira ya bada ta ɗariƙar da ya sare da abi huraira ya bada ta don duka ya same su A haka.
daga malaman shi a haka Mm, fala ya mana an yakuna ma'amar rawal hadis marratan an zuhuri an sa'id an abi huraira an rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan an zuhuri an sa'id an nabi sallallahu alaihi wasallam mm, babu abin da zai hana a ce ma'amar wani lokaci ya rawaito hadisin wani lokaci daga zuhuri daga sa'id daga abi huraira mm, zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma daga zuhuri daga abi sa'id daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sara yadda abi huraira huraira.
Hmm. wa yusahihuna ruwayatayn ma'an su ingantar da ruwayoyin guda biyu duka fa yaquluna sai su ce rawa marratan mursalan wa marratan muttasil muttasilan sai a ce wani lokaci an rawaito shi hadisin a matsayin mursal ya rawaito shi mursal wani lokaci ya rawaito shi muttasil Mm, kuma duka bincike ne za a yi a gano cewa duka hanyoyin haka ya bada su kuma sun inganta na'am.
wa ma allazi wasala ziyaratan
Mm, ziyada duk yace wanda ya kawo hanyar eh, mausula kin to wannan sai ya kasance ziyadatu ilimin ce aka samu ziyada ce aka samu ta shi- cikin sanadi kenan mm, Mm.
an hita daga- in kuma an ce in a ziyarata idza sahat fa hiya maqbula Na'am.
Mm. fa iz- ka- fa in kana allazi wasala sika fa hiya ziyada ziyadatu sika Mm, idan ta kasance ziyada ta sika ce to wannan ziyada ce ta amintacce hiya maqbula abun amsa ce mm.
Eh, shine kuma sai ya shiga baban almutta- almazidu fi muttasil al-asanid Asanid, na'am.
Mm.
Yawa.
fa haza wajhun wa masalakun yasalakul ulama wannan wata huska ce da wata mashiga wadda malamai suke shiga wajen irin wannan matsala an samu yace Kuma haz aikin malam sai malam.
ha wannan aiki ne wanda hadisi ɗaya zai kai ayi ba su ayi wajen kwana nawa ana yi akan shi Mm, ba karamin da hadisin da aka ce akwai illa a ciki to aiki ne ba karami a, ba can hasan cikin kutubul mustala mm.
galibin abin da suke bayani almazir fi muttasil
yawwa to yana cikin muttasil in dai ne kuma sai a Mm.
samu ƙari yawwa a cike ba to wannan Mm.
yana cikin baban illa abu ne mai Na'am.
faɗi ya ce haza bin nisba li ruwayati ma'amar an zuhuri wannan an danganta da ruwaya daga ma'amar daga zuhuri Mm, walakin bin nisba li nazar irin ruwayati an zuhuri sai dai idan ya danganci ruwaya marwaita daga zuhuri najidu anna sittatan zan mu samu guda shidda min ruwayati al-asbab daga marwaita tabbatattu وهم المذكورون في الطريق الثالث sune wanda aka ambata a hanya ta uku khalafu ma'amar sun saba ma ma'amar ta wata huska daban wa huwa shine annahum zakarul hadisi sun ambato hadisin daga zuhuri daga humaid daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo da humaid a madadin sa'id yace wala shakka anna riwayatu haula'i sitta ba shakku ruwaya wannan guda shida in tuqaddam ana gabatar da ita ala ruwayatu mu'amar akan ruwayan mu'amar fasitta aksaru adadan wa awsaq shidda su suka hi adadi kuma sun hi sun hi ma'amarkin masika kenan ga sun hi shi yawa kuma ga sun hi shi kasancewar karbuwa cikin ilimin hadisi sai ya zama tasu ake gabatarwa gami da tashi yace sun ma'aidan inna ma'amara ukhtilifa alai yace sannan kuma ma'amar kanshi an saba a kan shi wasittatu lam yakhtalifa alaihim guda shiddan su kuma ba a yi sabani ba kenan wannan shi kuma duk da doriya ga haka shi ma'amar wanda suka rawaito da gare shi wasu su ce wani lokaci ya ce kaza wasu ce wani lokaci ya kawo shi a kaza to su kuma wannan shidda sun yi ittifaki kenan kaga dalili na cewa a gabatar da tasu ya hikari wa wajhun akhar lil ikhtilafi ala ma'amar wani huskar daban saboda akwai sabani akan ma'amar wa huwa zahiru fi dariq ragam rabi shine zahiri da muke gani a dariqa ta hudu wa huwa annahu abdala zuhuri bi hammam shine cewa ma'amar kanshi ya musanya zuhuri da hammam ibn munabbi fadalla ala anna riwayatu marra wal hadisu an zuhuri sai nunin cewa wanda ya rawaito hadisin daga zuhuri daga humaidu daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi hiya asahu ita ce mafi inganci ita ce hanya mafi inganci wannan duka ire-iren su su ilal na ibn abi hatim da sadara kudini su ne suke tanawuli ka ga wani lokacin an samu matsaloli irin wannan kan hadisi ɗaya maganganun da zai ɗauka kai rabin mujallar kin wannan ba mai haƙuri ba wanda zai tsaya ya karance shi da hankali kwance cikin nutsuwa ya san ina aka ba gaba masu yawan da ya dauri can ne suke abin